من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أجل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau shi daga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1447 daidai da miladiya 23 ga watan biyu 2026 za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai martaba sarkin damba kamar yadda muka saba muna cikin sura mai albarka ita ce suratu maryam almuncin allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare ta mun tsaya inda allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cewa dangane da kisar wato kinan annabi kisan annabi isa alaihi salatu wasalam ko inda allah ba da kwakin sarki yake bayani a harshen sai ke cewa annan lahar rabi wa rabu kun fa'abu duhu ha za su raɗin mustake isa alaihi salatu wasalam ya kira mutane su zo su bauta wa allah ba da kwakin sarki ubangijinsu shi ma ubangijinsa a matsayinsa na hanya wadda take madaidaiciya sai aka samu sabani tsakanin mutane akan addini faktalafal azabu min bainihim to idan jama'a sun rarrabu kenan sun sau addini na asali wanda Allah madaukakin sarki ya dora su akai ta harshen annabawansa don haka sai ce azaba za ta tabbata ga mutane ranar da za a yi babban taro fawailun lillazi na kafaru min mashhadi yawmin azim mashhadi yawmin azim ka bayani cewa shi ne ranar da za a tara tun daga na farko har zuwa mutum na karshe da ya zanna a duniyar nan za a tara su duk wani dan adam da aka halice shi ko ya zo da rai ko bai zo da rai ba zai taru a wannan fili shine babban taro to a nan din wayansu mutane za su sha kunya da yawa musamman wanda suka dauki kungiya wacce ba a kan abin da annabin da aka aiko mata yake a kansa ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim asmi bihim wa absir asmi bihim sigata ta'ajjub ne a balaga wato kinan mamaki ne asmi bihim ai ma'ana ma asma wa absir bihim ma absarahu ma'anar wannan shi ne wato kenan abin mamaki dangane da jinsu ko kuma abin mamaki dangane da jinsu asmi bihim wa absir bihim din kenan ai abin nufin shi ne ranar lahira babu wanda zai kai su jin magana kuma babu wanda zai kai su ganin gaskiya amma a duniya an faɗa ba su yadda ba an ce ga yadda za a yi suka ce ba su gamsu ba sai sun kirkiro nasu sun tsara aka ce ba haka ba ne annabawa ba haka suka yi ba suka ce su haka suka yi aka ce ga yadda ake suka ce su san ba su yadda ba to kaga ai ba su dauki abin da aka faɗa ba ba su ga gaskiyar da ya kamata a ce sun ɗora a kanta ba to a yau Allah ya ce ma asma'ahum wa ma absaru babu wanda zai fi su ji babu kuma wanda zai fi su gani yau za su jiji mai tsanani za su gani kuma a idansu zahiri na abin da zai faru a wannan rana musamman ranar da allah maɗaukakin sarki zai sa in an tara kowa da kowa a kira shi isa ɗan maryamu din a ce masa kai ne kace mutanen nan su rarraba addini su ce kai Allah ne kai kaza kaza kaza ya ce a'a ba ni ne ba a daidai lokacin da Allah yake tambayar Isa dan Maryamu wannan magana to wa'annan sun fi kowa sauraro sun fi kowa nadama kuma sun fi kowa ganin zahirin abin da yake faruwa irin wanda da aka gaya musu a duniya wato kenan ba su dauka ba sau da kashi sa Allah wadda kuka turki ce asmi bihim wa absir amma yaushe ne ne ya zaga misali a duniya yara matasa a ce musu ga abin da za a yi doka ta ce kaza kaza su ki su taka doka sai abin da suka gada ba ran da aka yi samame su aka kama su yan sanda su likida su musu shegen duka a je a kulle su a fito da su da safe an mamake su a mai da su a dawo a tsaki yanzu an zo dan sanda ya magana za su yi musu idan su akan idan me zai faru kuma su masu dane dan kai dai mutuwa kaza kaza kaza za su bi za su yi tayya amma sai a yanzu me yasa da da aka sa doka ba su ba muna fahimtar wannan labarin Allah wa daukakin sarki ce asmi bihi wa absir amma yaushe ne ne yace yau mai ya tuna na ranar da za su zo mana kun san za a je gaban Allah in an je gaban Allah kuma gaskiyar lamari shine ba za a je ma Allah da abin da ba shi ya saka ka ba kuma ka ce sai ya baka lada yau abin da Allah ya dora ka akai na addini shine in ka je da shi Allah ga abin da kace ayi na yi ga abin da kace ayi na yi ba kamar duniya ba in a duniya ne suka abin da ka abin nan wani dan ajin lokacin yana jami'a yake ba labari an zo an musu tambaya wata applied question aka ce a yi sai rubutu a kan human psychology shi kuma bai karanta komai a kai ba sai ya rubuta why not insect psychology kawai sai fara rubutu akan insect psychology don shi abin da ya karta kina sai ya yi reframing question din gaba daya instead of him to write on human psychology he is now writing on insect psychology to alahira za a yi haka ba zai yi gogo to ba a haka amma abin da amma don haka shi sa Allah ya ce yau mai atuna na ranar da za su zo mana ne hakan zai faru amma a duniya su je su yi wato kenan abin da suka ga dama mun fahimci wannan sai Allah ce lakin zalimuna al-yawma amma wanda suka zalunci kansu a yau ya ani fi dunya sun zalunci kansu a duniya wani me suka yi na zaluntar kansu a duniya ba su yi abin da ya kamata su yi ba ba su yi abin da aka ce su yi ba ba su bar abin da aka ce su bari ba to a wannan ranar a duniya sun kasance fi dalalin mubinin a cikin bata mabayani amma ba za su tabbatan ba tun a ce ga mutane ba za su gani ba ba za su ji ba ba za su saurara ba amma kai yanzu za a yi zahiri za a ga zahiri na taɓa jin wani mutum yana cewa yana kwatanta shehin ya ce wallahi a ce masa ga aljanna ya ga wannan shehin nasa a wuta wallahi ba zai shiga aljanna ba wuta zai ai ka gode bai san reality ba bai san hakika ba bai san ko kuma shehin nasa ya ce masa karka shiga aljanna tafi wuta ce wa billahi la ilaha illa hu zai da'a zai tafi wuta saboda me shaksiyar shehin shine aka gina shi akan ta ba akan asalin addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko ba don haka abinda aka girmama masa ne shi yake girmama Allah madaukakin sarki ya sauke amma da wannan bawan Allah za a zo lahira ya gan wuta ya ga hango wutan nan ta kadu ta mai yazo minar gaizi ko kusan ta na rantsa da Allah ba zai ce ba ba shaihi ba qur'ani ce mana qur'ani ce mana uwa da uba ma ko ya fira almar'u min aqihi wa ummihi wa abihi ba shaihin sa ba to ka gani to mu ji mala wa anzirhum yawmal hasrati إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله ودك كزركتي وأنزرهم كي مسكركتي يا محمد annabi yanzu kuma an dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi aka ce ya mana gargadi an ba mu kisa annabi Isa da abin da zai faru da mutanen sa tare shi kiyama ko kuma amma ba dan su ake mutun da su ba sa duniya nan dan mu still ake nasu ma to zuɓulun ulu sai Allah madaukakin sarki sai ya mai da kiɗa mai zuwa ga annabi sassu na cewa an zirhun yamar hasarati muhammadu ka musu gargaɗi akwai ranar hasara akwai ranar hasara to kai musu gargaɗi ranar tana nan tafi kar mutum ya yadda ya samu kansa a cikin hasara me yasa aka ce mata ranar hasara malamai suka ce idan aka zo aka yi hisabi aka ba mu waɗannan mutanen littafin su hannun dama ka ce su tafi shi kuma mutum sai ya rashin sa'a sai aka ba shi littafin su a hannun hagu su tafi wani kuma sai a zo a bashi littafinsa a hannun hagu shi kuma ce nan zai ya yi hasara a rayuwa ku bai ba ya yi hasara ya yi hasara wasu malamai suka ce a abinda ake nufi da yawan malhasarati shine kowane mutum daya a cikin mu mutanen duk duniya gaba ɗaya kowa ma musulmi da arna kowa yana da gida ka ta a cikin aljanna wannan nasari dan sa aka yi shi kuma yana da wani gida kuntatacce a wuta wani ma nasa ne don saɓe shi suna aljanna manya-manya ne maka-maka domin gidan talakan aljanna ya yi gidan duniya nan sau goma ko na wuta kuma matsatsu ne takurarru to sai aka zo aka hisabi to idan wannan ya tafi wuta wannan ya tafi aljanna to mai aljannar sai ya gaji gidan dan wuta na aljanna sai hada masa biyu wancan kuma sai ya gaji gidan dan aljanna na wuta sai shi ma hada hada masa biyu ya yi hasara ko bai hasara ba to akwai rana da za ta zo wanda za a yi wannan hasara da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam an zurfin yawmul hasarati kai musu gargade ranar hasara kar mutum ya dai wannan hasara don haka akwai bukatar mutum ya rika hisabi a kansa ya gaya wa kansa kuma gaskiya tsakanina da Allah akan abin da yake daidai nake a kansa ko kuma akwai gyara in akwai gyara ya gyara kar a je yawon hasarci riwaya na uku suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta hadisi imam muslim ya rubuta wannan hadisi ranar tashi alkiyawa ce idan yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna sai a zo da mutuwa sai a daga ta tsakanin wuta da aljanna sai a ce ya koyan aljanna sai su razana sai su kallo a tashin su sai kuma gurin da ake kira su sai a daga wuta ce kun san wannan ta ce a mun san ta ha wannan ai mutuwa kenan mun haɗu da ita mutuwa kenan to za a kira yan wuta ya kuta yan wuta sai su razana sai su leko sai a daga mutuwa kun san wanda su ce mun san ta mutuwa ce mutuwa ce eh shi da sai a kwantar da ita a gabansu sai a yanka ta in aka yanka sai a ce ya aljanna kuludin bilamut ko kuludin falamut ya ahalin nari kuludin falamut to wannan magana da za a faɗa dan wuta wato an gama tantancewa kenan fa babu wanda zai sake fitowa a cikin wuta ya aljanna kusan dama yan aljanna su ba sa fita su shiga wuta in mutum ya shiga famahu minha ya mukurjina in dai ka sun ruwanta ka shiga aljanna ka shiga kenan ba fita amma wuta za a iya samu wani ya shiga kuma ya fito to yanzu an gama tantance an rere a fitar da dole za a fitar dole ba zai fito ba zai fito ba to sai a ce to kululul falamut da goma ne babu wuta to wannan kalma ita ce kalmar hasara ta ƙarshe to wannan rana ita ce Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan masu rai dan wanda ya mutu ka tasa ta gari mu da muke da rai a yanzu mu da muke da rai ta damar da za mu iya canjawa mu gyara mu yi nazari kar mu je wa Allah maɗaukakin sarki da addini wanda yake wato kinan addu'o'u ne to shine aka ce a ja hankalin mutane zurhu yawmal fasrati rana fasara is qudi al lokacin da zai zama an riga an hukunta lamari hukunta lamari shine da zaran ka mutu da zaran ka mutu kan ai shi kenan ko ba da ban dawowa ko ko da sun ce farji ina na amal salihan inna muqinuna ya Allah a mai da mu duniya za mu aikata aiki mai kyau yanzu kan mun samu yaƙini yanzu mun ga gaskiya mun gane komai da komai Allah ba da wakil sarki ba zai ba su izini ba da zarar rai ya sarwanta da ba an gama hukunci to da kan kai kai musu gargadi tunda su suna da rai a zurfin yau musassar irin kudan amuri wahun fi gwamnatin an hukunta lamarin a daidai lokacin da su kuma suna rafkare wani san duniya ne kawai san sha gaba wani san girma wani san ɗaukaka wani ha'inci wani kasala yana ji yana gani ana abu alheri kuma dan sama da son da zai je ba kaga yana cikin rakwanwa wani shi bai ma san addinin ba wani bai san abin da ya kamata a yi ba wani bai ma san akan kuskure yake a kansa ba saboda ai baya check and balance dole kuma abin sai da check and balance to wahun fi gwamnatin suna nan a cikin rakwanwa ba su gane halin da yake ciki ba ba san me hakikalin lamari ba wato kinan har mutuwa ta zo ta same su wahun fi gwamnatin wahum la yu'minuna ba tare da sun yi cikakken imani irin imanin da wato kenan za a karba ba to mu je mana إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله مدوك zarki ce inna nahnu kaga zo da damiri na girma lalle mu din mu ne sai da sake jaddada wannan magana lalle mu din ba wani ba narisul arda wallahi mu ne zamu gaji kasa zamu gaji kasa wa man alaiha da duk abin da yake kanta in an ce gado al'ada irin ta ta yau da kullum shine abin da ba naka ba wani wanda ya mallake shi ya kauce kai ka zo ka mallake shi shine ka ci gadon su ko ko iyaye ne ko ba iyaye bane yanzu ka gaji shi kenan amma dangane da Allah madaukakin sarki kesin ba haka yake ba saboda ai dama kasar ta Allah ne mutanen na Allah ne idan mutane suka kauce Allah madaukakin sarki ya mallaki abu kun ga dama ba a dama nasa ne ko ya dawo hannunsa saboda da bambanci amma dai abin nufi a nan shine cewa kowa zai bar duniyar nan yadda ya zo sulak haka zai tafi kasar kuma da duniyar yadda aka yi ta haka nan za a bar wa Allah kayansa sau da yanzu idan ya ba mu aro ya ba mu aro yanzu gidana an bani aransa gonata an ban aranta littattafai na an ban aransu riguna na an ban aransu yan canji na duka an ban aransu ko ba ka ba landan na kauce wanda zai gaje ni ma ya kauce shi ma da zai gaje shi kauce kowa ma ya kauce sun koma nawa na Allah madaukakin sarki yanzu aran ma babu wanda zai ara saboda za a kare a duniyar gaba ɗayanta lokacin da za a yi busa na kowa ya mutu to kowa ya tafi cikin nan yanzu Allah madaukakin sarki ya dawo da aran da kayan da ya rarraba a rubiya ya karbe ya tara kayan sa shine ma'ana inna nahnu nursul arda mu ne za mu gaji kasa wa man alaiha da da duk abin da yake kanta din wanda yake kanta kaga sai amfani da man bai ce wa ma alaiha ba saboda mai masu hankali su suka fi rinjaye a kan marasa hankali amma abin da ake nufi shine da mutane da aljanu da dabbobi da duk abin da yake cikinta da abin da yake man dama ana amfani shi da al'akil mali gairar al'akil to da akil din da gairar akil din duka sun kauce yanzu sun zama mallakan Allah ba da sarki kamar ishara ne ta cewa duniya tana da iyaka a kullum lokacin da babu ita babu kuma dalilinta don haka kenan mai hankali zai fahimci cewa duk abin da ya mallaka to temporary ne duk abin da ya mallaka temporary duk abin da zai iya temporary ko mun kwarewarka wata ran zamani zai tafiya barka zai tafiya barka saboda za a zo ana yayin abin da baka yi ko kuma gajiyawa ta zo ta same ka ba za ka iya ba da kai makanikin mota ne yanzu ba za ka iya fito a kawar gidan kuma yaushe za ka je ka gyara motar mutane ba zai yi ba da kai gwani ne a noma na taba ganin wanda baki da baki ke ce mace wallahi a fili sai ya kare abin da fartanya ruwan fartanya ruwan fartanya ya ce wallahi a fili nake kare ruwan fartanya da an zo mai mihi na samu wani wallahi a lokacin da yake mun bayani allah sai da ya kuka da hawaye a idarsa sai da hawaye zo yanzu ba abin da zai iya yi ba abin da zai iya to ka kome ne da ga shi tamfara in kuwa tamfara ne to karka karkata zuwa ga abin da yake ba gaskiya cikinsa babu kuma wato kenan tabbas a cikinsa kokari kai abin da zai fitar da kai iza habbat riyahu ka fattalimha fa inna li kulli khatifatin hubutu duk lokacin da aka ce iskar ka ta kada da mu yi kokari ka ci ribar ta haka ne yawa sarkin malamai yana cewa wai idan iska ta kada ana ake cin dan kanju to saboda ka sai ka kokari ka ci dan kanju wa ila wa ila na yurjuna kuma gare mu ne za su dawo garin mu gare mu za su dawo kowa zai koma ga Allah ba da kuke saki yawa to mu ji mana واذكر في الكتاب إبراهيم haka ne إنه كان صديقا نبيا Allah madaukakin sarki ce waskur ka ambata ya Muhammad ana magana kidabi ga annabi Musa- Muhammad sallallahu alaihi wasallam waskur Ibrahima ka ambaci annabi Ibrahim da labarinsa da karantarwarsa da rayuwarsa komai da komai ai na zaka ambata fil kitabi a cikin littafi wani littafi ne littafin Allah shine wannan alqur'ani a cikin wannan alqur'ani a rubuta ma mutane tarihin annabi Ibrahim amma me yasa me yasa ba ci a rubuta tarihin tijjani lawan dan babba ko kuma tarihin kawa ba mu da bani amma ibrahim yana da bani don haka rayuwa za ta amfana da shi shi yasa aka ce a rubuta tarihinsa a cikin alƙur'ani shi yasa ake ce masa abul anbiya baban annabawa duk jikokinsa mafi yawan su annabawa ne Ma- ko kuma in ce mafi yawan annabawa duka jikokinsa ne duka jikokinsa ne kuma rayuwarsa gaba ɗaya ya yi ƙoƙarin tabbatar da tauhidi ne don bautawa Allah saboda malami ne cikakke annabi ne manzo ne akan ilimin tauhidi don muhimmancin abin da ya karantar da mutane na tauhidi a rayuwa Allah madaukakin sarki ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambaci tarihinsa a cikin alkur'ani kuma tsarinsa mutane su koyi da shi har ma Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa man yargabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa babu wanda zai yi kyamar bin millar annabi ibrahim addinin annabi ibrahim ko tsarin tafarki rayuwar annabi ibrahim ba annabi ibrahim ya tafiyar da rayuwarsa kan tauhidi ba to babu wanda zai kyamaci wannan illa man safiha nafsa sai dai wanda ya wawitar da kansa in balarabe ce safihi wawa kenan wanda bai da cikakken a fahimta abubuwa ko bai da cikakken hankali haka ke garma garma ji ba haushe wanda ya zama amma kuma ba a ce wa man yarga bu an millati ibrahim illa safihin ba babu wanda zai kyamace a, addinin annabi ibrahim ko tsarin rayuwar annabi ibrahim sai wawa ba haka aka faɗa ba aka ce wanda ya wawitar da kansa kenan a asali shi ba wawa ba ne amma shi ya zama da kansa wawa saboda mai duka alat na fahimta Allah ya bashi ya bashi kunne ya bashi ido ya bashi hankali ya bashi komai ya bashi dukkan dama ya je ya binciki rayuwar annabi ibrahim ya ganta yadda take ya kuma koyi da annabi ibrahim sai ya wawitar da kansa yake ya zama kenan yanzu alhakin wautarsa shine zai dauka idan mutum Allah ya halice shi tababba tababbe alkalami ma dauke masa ake da za kama shi da abubuwan da yake ba saboda me yanzu an samu wato kenan technical complication a halittarsa da haka samu problem a rayuwarsa Allah ba da kuki sarki zai dauke masa alkalami in yi laifi wanda aka ba shi ba shari'a ce haka ne yawa amma kai da aka baka wannan damar komai naka yana nan daidai sai ka mai da kanka wawa sai ka je ka aiki irin na wawaye to yanzu fa kai za ka dace jannatul baraki shu ala nafsiha duk abin da ka jawo to kai za ka tambi in ka kuskura ka dabar to wane ne zai kiba hanyar tauhidi sai annabi ibrahim ai hanyar annabi ibrahim sai wanda ya wawitar da wato kenan kansa to Allah madaukakin sarki yace a karanta mana tarihinsa innahu tabbas shi kaga ya kawo inna littauhidi ko tabbas shi shiwa annabi ibrahim alayhi salatu wasalam kana siddiqan ya kasance shi siddiqi ne ya kasance shi siddiqi ne idan an ce siddiqi wato ba mai gaskiya ake nufi ba mai gaskatawa don kana faɗan gaskiya kullum kana faɗan gaskiya kai sunanka mai gaskiya amma mai gaskatawa shine siddiqi akwai ɗan bambanci tsakanin wannan da wancan wai abin da ake nufi da wannan shine shi inda abu na Allah ne ya zo daga Allah ko ya zo daga ma'aiki ba ya tsayawa ya auna shi kawai ya yadda ya yadda kawai don haka duk abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi kawai a mayar da yake abunsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bashi wannan matsayi shi siddiqi ne duk da kasantuwarsa annabin Allah ne kasantuwarsa kuma manzon Allah ne baban masu tauhidi so sai Allah ya kara masa da cewa kuma shi siddiqi ne don baya da shakka akan abin da Allah ya sauka kwata kwata baya shakka wannan ya taimaka masa wajen samun wannan matsayi a wurin Allah madaukakin sarki ba ku lura da sayyidina Abubakar me yasa ake ce masa siddiq saboda in aka ce matsala ta annabi ne baya shakka kawai baya tsayawa ya auna ta tun a farko farko da aka yi daren da aka yi isra'i sayyidina abubakar bayan labari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga isra'i sa da safe zo yake faɗa a makka a gindin ɗakin ka'aba jiya an yi ce ce usriya biyar lailata jiya da jijjira an yi isra'i da ni suka yi masa tambayoyi ba da ansa abubakar baya nan bai san da labarin ba gungu guda suka tafi gidansa mu je abin abokan din ba shi ne da komai aka faɗa ya yarda suka je suka sami suka ce to yau fa tafi da ta kare shi ne ya faru ta ji ka ji abin da mutumin naka yake cewa abin da ya buɗe baki ce in kana qalahu qad sadaqa in dai ya tabbata ya faɗa to faɗi ga ya gaskiya don haka akwai majal na tsawa ya auna babu don haka wata rana da aka bi rikici tsakanin sayid na abubakar da umar kusan wani lokaci tun da 'ya'yan adam ne ko wani lokaci magana ta wannan ya wannan wanda ya wannan magana da ta ta jagaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma da autu minkum ahadan illa wa lahu quwwatun illa abubakar duk gaba ɗayan ku ban daga muku hula ba duk ta ku gaba ɗaya ban daga muku hula ba babu wanda ya kira shi sai da ya tiris ya tsaya ya auna amma ban da abubakar fa inna huma akaba shi ina faɗa masa magana bai yi wani tirs ba ka yi kawai ce na yarda take outrightly don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya da siddiq haka ne ku duba nan maryamu da Allah madaukakin sarki ya ce mata manzo ya manzo ya ce mata ni manzon ubangijinki ne ko la'aba nake gulamin zakiya ko to ta karbi wannan duk da cewa mace ce tana tunanin to ya za ta yi amma dai bata musa ba ta yadda za mu gane bata musa ba ta kawo gefe ta haifu da tafo da ɗan aka tambaye ta sai ta nuna shi ta ce in dai allah maɗaukacin sarki zai ba ni ɗa babu uba to zai sa ɗan ya kare kansa ni ma kuma ya kare ni sadaka asharat ilayhi don haka sai Allah ya ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa ita ma nana maryamu siddiqa ce siddiqa ce to saboda matsayin siddiqi shine matsayin mutumin da in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu baya shakka akan sa baya kuma tsayawa ya auna ko kuma aka ce Allah madaukakin sarki ya faɗi abu baya tsayawa ya auna jira yake kawai a ce mai Allah ya ce ko mai manzon Allah ya ce to ya zama shi mai miƙa wuya mai gaskatawa wanda baya tsawa ya yi bincike akan wato kenan lamarin kawai ya yadda to wannan shi ne allah maɗaukakin sarki ce to annabi ibrahim siddiƙi ne bayan kasantuwansa shugaban masu tauhidi inda kuka da siddiƙa nabiyan sannan kuma annabi ne annabi ne na allah maɗaukakin sarki saboda allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi kuma ya ba shi littattafai da yawa da ce suhufi ibrahima wa Musa littattafan annabi Ibrahim kaga ba littafi ɗaya aka bashi ba annabi sallallahu alaihi Qur'ani aka bashi littafi ɗaya annabi Isa littafi ɗaya aka bashi Qur'ani amma Musa alaihi salatu wasallam an bashi littattafe da yawa Ibrahim an bashi littattafe da yawa ko da ke kanana kanana ne dukan su amma dai Allah madaukakin sarki ya zama da shi wato kenan annabi to mu je إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا daga cikin abubuwan da zaka ambata ma mutane dangane da annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ka tuna musu iz qala li abihi lokacin da yace ma babansa ya abati ya kai babana yace ma babansa ya abati ya kai babana limata abudu ma la yasma me yasa kake bauta ma abin da baya ji wala yusir kuma baya gani wala yughni anka shay'an ba zai iya tsinana maka komai ba me yasa kake bauta masa nan akwai abubuwa guda biyu abu na farko shine iskal din da malamai suka fitar da shi dangane da farin Allah da yace li iskala li abihi yace ma babansa wasu suka ce babansa nan da yace ba babansa mahaifi bane ba babansa mahaifi bane wane ne dinsa babbansa ne babbansa ne to amma me dalili gashi Allah ce li abihi eh sai suka ce dalili shine idan mutum ya karci istilahat na alqur'ani inda yake magana akan ubuwa ba kowane lokaci ne yake idalakinsa akan uba mahaifi ba mafarci wannan aka ce to ku ba mu dalili sai suka kawo dalili akan na farko yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ya shiga kurkuku wadda kalama a wasu jini fatayan ko? ko su jina? fatayan samari guda biyu sun shiga cikin kurkuku tare da shi to wayannan mutane cikin kurkukun nan da suka lura da shi da ficinsa sai suka gane cewa wani mutumin kirki ne don haka da suka yi mafarki sai suka zo suka gaya masa daga shi sai suka ce ina. bitawilihi inna la naraka min al-muslimin mun ga kai mutumin kirki ne dan Allah fasara mana wannan mafarkin namu to shi kuma sai ya samu dama maimakon ya fasara musu mafarki sai ya musu wa'azi daga cikin wa'azinsa sai yake cewa inni tabatu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub ni ina bin addinin iyayena na farko annabi ibrahim da Ismail da kuma Ishaqa har da Yaqub amma kuma shi babansa Yaqub ne kare kenan yanzu Ibrahim a Ishaqa kakansa ne amma yace masa babana Ibrahim kakan babansa ne amma yace masa babana don haka azar ma yanzu ayyuwa menene Ibrahim ma da aka ce babansa bafansa ake nufi tunda islahin qur'ani zai iya idlaƙinsa a baba zai iya idlaƙinsa a kaka ko kuma kakan baba na biyu suka ce inda annabi yaquba ya tare ƴaƴansa yace musu mata abuduna min ba'di in na mutu me wa za ku bautawa suka ce na abudu ilahaka wa ilaha abaika za mu bauta ubangijinka ubangijin iyayenka suwa ne iyayen nasa ibrahima wa ishaqa wa yaqub ba isma'il yawa ibrahima wa isma'il ko ibrahima da isma'ila to annabi isma'il shi mai dinsa ne mai din annabi yaqub ne babbansa ne babbansa ne da kakansa ishaqa ko babansa ne babansa ishaqa da isma'il sune ƴaƴan annabi ibrahim don haka babansa ne kuma ya ce babana don haka sai suka ce ko a hausance in aka ce babbanka maza ake masa babanka ko yawwa karin karin babanka ko wan babanka za a ce masa babanka sai suka ce to haka ne ake ne da haka babansa ake nufi wanda kuma ba su tafi akan wannan ba suka ce a'a qur'ani kwalo-kwalo ya ce iskala li abihi wani tawili kuma ake nema ai ana yin tawili ne idan akwai matsala to amma me ita matsalar in an ce babansa me matsalar da sai an gano cewa babbansa ne ko kuma sai an fassara shi an juya fasar ya kuma babbansa eh wancan ayoyi ba haka suke amma me yasa nan qur'ani ce li abihi sai suka ce a'a da yace abihin a wani guri sai yace li abihi azara haka ne izqala li abihi azara lokacin da ce ma babansa azara sai suka ce a hausan an ce baban kawa ne to ba shi na salon baban naka ba kullum da abin ya aka ce babawa ne to yin specification aka amma aka ce kaya babanka aka yi shuru to mahaifi ne in aka ce babawa ne eh to duk wanda dai logic ne ko yawa logic ne amma dai zahirin alkurani nan ya ce izkala li'abihi lokacin da ya ce ma babansa suna ka sai mabishi a babansa in ma kuna shakkan wani a cikin baban nasa babansa azara don haka azaran babansa ne sai suka ce kuma dole daga cikin dalilin da suke amfani da shi shine shi azaran shi azaran Allah madaukakin sarki ya ce ko ya ce da annabi Ibrahim ya yi alkawari zai masa addu'a ko sai ya masa addu'a sai aka ce menene inda Allah yake ce illa mu'idata wada da ha'iya to yawa ta shike ne ita din ne wa ma kana min ma kana wa ma kana istighfar ibrahim li abihi addu'an da annabi ibrahim yayi ma babansa bata kasance ba illa an mau'idatan wa da ha'iya alkawari ne masa can inda yake cewa la astaghfiranna laka ko sa astaghfiru laka rabbi sa astaghfiru laka rabbi zan nema maka gafaran ubangiji ai alkawari yayi to kuma sai ya cika to Allah ya ce a'a wannan istighfarin dama ya masa alkawari ne amma falan ma ta bayyana lahu annahu adu'u lillahi tabarra'a minhu da ta bayyana masa cewa azar abokin gaban Allah ne to shi ke sai annabi Ibrahim sai hakuri da shi kuma tabarra'a minhu to sai suka ce akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni tsatson zuriyata ta zuriya ce mai tsarki har kan annabi adam alaihi salatu wassalam to in shi wannan addu'ar lillahi ne kenan bai dace a ce shi baban annabi ibrahim mahaifi ba ne saboda wancan hadisi da yake cewa sassan zuriya ta akwai me akwai tsarki yawwa mun fahimta bai kawata ce addu'ar lillahi ya shigo wato kenan tsakani da haka babbansa ne wanda ya rene shi su kuma wanda ba sai da ba suka ce a ku da dakata mana haba hashim bin abdulmanat menene du duniya na in ana kawowa genealogy na annabi sallallahu alaihi wasallam za ce bin hashim bin abdulmanat hashim bin abdulmanat shi ya fara kawowa gunki makka du kasar saudiya ma shi ya kawo gunki to shi kuma sai ku fitar da shi shi ma a ciki kaga ba zai fita ba babu yadda za a ka fitar da hashim bin abdulmanafi a cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam tsatsansa saboda haka sai suka ce abinda ake nufi da wancan shine ne babu inda aka samu haifuwa ba aure daga kan annabi sallallahu baya har zuwa kan annabi adam babu inda aka haifi wani mutum ba tare da aure ba amma zai iya a samu musulmi zai iya samu wanda ba musulmi ba saboda ga wancan point din shi ma ya rada faduwa saboda ka dai cewa annabi ibrahim azara shine babansa yana nan akan maganarsa wallahu ta'ala sai mu ana magana ne dalilin da eh mu shiga ba ok 1395 to iskara da abi lokacin da ya ce ma babansa limata abdu ma la yasma me yasa kake bauta ma abin da baya ji wala yubsir kuma baya gani wala yughni anka shay'an kuma ba zai tsira na maka komai ba me yasa kake yin haka nan sai malamai suka ce akwai usulubi na da'awa mai kyau bai yi atakin babansa ba ko sai sa baban a cikin yanayin da baban ne zai ba da ansar gaskiya me yasa kake bautawa abin da baya shi ya ce eh kin tabbas na san kan baya shi haka ne ko kuma baya gani shi da kansa zai ce eh tabbas baya gani kuma baya tsinana maka komai shi da kansa in ya tsaya nazari zai ce me baya tsinana maka komai don haka a matsayinka na mai da'awa mai son faɗan gaskiya kullum ana buƙatar ka samu usulubi kala-kala ɗaya daga cikin asalin ɗin shine wanda kake wato kake ka wayar masa da kai kai creating wani abin wanda za ka saka shi a cikin da shi ne zai ba da ansar ya ɗora kuma kansa akan abin da ya dace kun ga abin da ya masa kenan da zuwa ya ce masa kana ga wata gunkin banza gunkin wafi wanda karmamin wuta ne zai yadda ba zai yadda ba wala ba zai yadda ba sai ce a ba ba ba ya aka kuma haka na ga kana bauta abin da baya ji ya ku zai nazari a wani guri da suka je suka dawo ya zo ya sassare su suka da mishi an tafi alta haza bi alihatina ya ibrahim sai ce a balfa alahu kabirun haza ga babban su da gatari a wuyansa kuma shi ya sare shi kuma shi ya ɗora gatarar a wuyansa ai duk usulubi ne na da'awa shi yaro ne bai isa ya atakin ɗinsu ba akan abin da suke aƙida wadda ta tabbata a cikin zuciyarsu saboda matsalar aƙida to aƙida ne take cire ta ƙarfi baya cire ta akan aƙida sai ka kashe mutum saboda ya riga ya tarasuki abin da yake warware ta kawai shine ka warware masa ya gane aƙidar ta shiriri ta ce to shikenan an tafalta bi hadha bi alihatina ya ibrahim ya ce a ba alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu munafiki shine yayi ha sai suka tsaya suka yi garau sai ce fasaluhu in kanu yadikun ku dambe su ku ce waye ya sare ku wallahi za su ce muku shine suka shiru suka kofa gefe sai suka dawo laqad alimta ma haula'i yantiku ai ka san ba sa magana ka san ba sa magana dan me zaka eh laqad alimta ma haula'i yantiku ka san ba sa magana me yasa zaka ce mu tambaye su sai ce a atabuduna min dunillahi ma ala yabahu sha wala durrukum za ku to yanzu abin da baya ji baya amfani shi ne za ku ci gaba da wata masa kai ofin lakum wal matabuduna min dunillahi tun da wannan irin tsarin naku to kaga sai suka suka suka ya sa da yawa daga cikin su wato kinan a cikin nazari to wannan ana kiransa usulubi na mai da'awa kullum in za ka yi da'awa kai nazarin yaya za ka jawo kan mutane a cikin yanzu ba ku lura ba yana ɗaya daga cikin fourteen laws of power wannan shine aka ɗora mu mu arewacin najeriya musulmi a kansa a wannan kesin shine za ka ɗora ma abokin rikicinka a kan tsari guda biyu dole ya hau ɗaya shi da kansa zai zaɓi wanda zai hau ko dai a yi na kirista kirista tsarin da sai abin da aka ga dama a yi ko kuma a yi musulun musulun amma musulun musulun din sai a ɗauro wanda gara ma kirista akan tsarinsa sau da ku zaɓi ɗaya in kun zaɓi wancan dama wa'ancan ne kuka zaɓa su ne kuma da bawa su za su kome da kome in kuma kun zaɓi wannan zai gasa muku ayar da wala gara wancan din ma gara wancan din to sau da ka yanzu an ɗora mu akan zaɓi guda biyu dole sai mu zaɓi ɗaya to yanzu a nan annabi ibrahim ya implying wannan formula ko dai ya ce yana amfani duniya da masa dariya ko ya ce yana ji yana gani duniya da masa dariya ko kuma ya ce shi da kansa baya sa abin nan don haka wannan usulubi ne na masu dawa dole su san yadda za su yi su dora mutane akan hanya wanda za su sa mutum shi da kansa ya bada ansa da tafi dacewa da abati
ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ما لم ياتك فاتبئني أهدك صراطا سويا
Allah maɗaukaki sarki ya ce annabi ibrahim sai ya ci gaba da masa ya ya ɗauki mataki na farko na usulubi sai ya ce kuma ya abati ya kai babana inni ka ja ani min ilmi malam ya tika hakika ni da kake gani ina wannan maganganun akwai abin da na sani wanda baka sani ba yanzu ya fara fitowa masa matsalar cewa da kaji nake maka wannan magana din ba rasa kunya bane ba kuma wato kenan ina nuna na fi ka bane ba kuma koya maka sanyi ba amma akwai wani abin da nake da masaniya akan san da kai ba ka da shi don haka ya ji hankalinsa ya ba shi dama ya saurare shi in ni kad ja'ani min al-ilmi malam ya cika hakika akwai ilimin da nake da shi wanda kai ba ka da shi don haka fattabi ni kai hakuri kai saurari abin da nake faɗa ka yarda da abin da nake faɗa a hadika siratin sauya wallahi zan shirya da kai hanya wadda take mai daidaiciya zan nuna maka yadda abin yake yanzu ya ɗauke shi a wancan ya dawo da shi cewa abin da yake magana a kai ba a jahilci yake yadda ba abin da yake magana a kansa a ilmace yake kai abin ma da yake magana a kansa umarni ne daga Allah maɗaukakin sarki yanzu ba ra'ayinsa ba ne umarni ne na Allah maɗaukakin sarki da ya ce kira mutanensa a yi ɗora su akai daga cikin mutanen nasu kuma akwai babansa don haka sai ya fara da gida ta wurin babansa ko kawai da ke cewa al'aƙilu man bada abi nafsihi mai hankali shine wanda ya fara wato kenan da kansa don haka abin da ya yi abin da kenan fattabi ni ko ka bibiye ni a hadika siratan wallahi zai shirya da kai hanya wadda take sauya wadda take madaidaiciya توجي يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا yanzu za mu shiga usulubi na uku usulubi na farko ya dora shi akan shi ya yi nazari da kansa ya bada ansa usulubi na biyu kuma ya nuna masa cewa ya fi shi sanin wannan matsala ba a jahilce ke masa wannan maganan ba yanzu usulubi na uku kuma sai ya nuna masa farin na masa danjar ya abati la ta abu da shaitana ya kun ga farin na masa danjar abinda kake yin nan fa shaidan kake taimakawa aikin banza kake kana taimakawa shaidan shi kuma taimakawa shaidan to bautan shaidan ne don haka za ta abdu shaidan kar ka kuskura ka bauta wa shaidan ya dora shi akan wannan amma me yasa to ba zai bi shaidan din ba inna shaitana kana asiyan lalle shaidan mai yawan wato kenan sako ne lin rahmani ga Allah wanda ke mai rahama yanzu ya kawo abubuwa guda biyu ga Allah mai rahama ga shaidan mai saba wa Allah mai rahama to yanzu wani dai zai bi in ya bi Allah mai rahama dole zai bar shaidan in ko ya bi shaidan to ya san shaidan din ya kangare ma Allah madaukakin sarki mai rahama kuma zai dai bi shi a haka zai dai bi shi to me fa'idarsa idan ya bi shaidan alhali kuma shaidan ya kafirce wa Allah madaukakin sarki wanda yake mai rahama yanzu ka fara ya kai shi kuma har yanzu kan wani wato kenan usulubi ya nuna masa danjar abin da yake wato kenan a kansa to saboda mai da'awa dole ya sa wannan a cikin zuciyarsa daga cikin asalib da zai yi amfani da shi a lokacin wato kenan da'awa ya abati ya abati inni akhafu ayyama saka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya
to idan an ga mutum gaskiya an nuna masa wannan an nuna masa wannan to dole za a dan ciza kafin a kura haka ne to haka sai kice musu to baba duk wannan na yi kaki to ni fa na gaya maka gaskiya ko yanzu abin da nake tsoro ce maka inni akafu an yi masaka azabu min rahman ina tsoron kar azaba daga Allah mai rahama ta zo ta shafe ka ba na son haka idan kai kazan kai kazan ba wai zai tsaya a duniya haka bane a'a za ka samu matsala kuma akwai abin da ake kira repercussion dole zai dawo kanka abin da zai dawo kanka kuma wato kinan azaba ce to amma duk da haka annabi ibrahim bai ce za a sa ka auta ba sai ce ina jin tsoron kar azaba ta dan shafe ka kar ta dan shafe ka bai ce in kai wannan kuwa a wuta za a tsinda maka wallahi wuta balbal kaga baban sai biran sai baci ko sai ta ina jin tsoron in ka bi wannan hanya din to azaba daga Allah mai rahama fa za ta dan shafe ka kaga Allah yana da rahama amma duk da haka fa azaba sa za ta shafe ka kaga kenan mai rahama ka bada masa rai har azaba ta shafe ka kai fa baka da kirki baka dai baka daidai ba baka kyauta ba don haka usulubin da Ibrahim alaihi salatu wasallam ya bi babansa kenan idan ku haka ta samu da kai fatakuna waliyan lishaitan za ka zama waliyin shaitani za ka zama waliyin shaitan za ka zama jibincin al'amarin shaitan ka ga ba zai mu ba za mu ci riba ba wato kenan da ni da kai to saboda haka yanzu ya gaya masu duk abubuwan da ya kamata ya ce at least ya yi iyaka abin da zai ko yawwa ya yi wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina dama kuma Allah madaukakin sarki ce in alayka illa albalag babu abin da yake kanka sai idu sako sannan shirya kuma hannuwa take a hannun Allah madaukakin sarki take Allah madaukakin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha amma naka aka ce fa zakir fa inna zikra ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika shi yasa mai da'awa kullum kare tsammanin wai dan shine yake akan gaskiya wai abin da fada za a bi shi ba lalle ne ba idan Allah ya maka muwafaka ka faɗin gaskiya mutane suka gane suka bi falillah alhamdu wal minnatu da yawa daga cikin mutanen kirki masu da'awa daga cikin annabawa da mabiyansu sun yi da'awa sun faɗa gaskiya kuma an fahimce su kuma an bi su amma fa in Allah ya jarrabe ka kana daga cikin wanda za su faɗa ba za a gane ba ko kuma an gane ba za a yadda ba alhali kuma ka tabbatar ka yi usulubi mai kyau irin wanda kai za ka iya yi gwargwadon karfinka kuma sai ba a gane ba to fa karka daga hankalinka kuma domin shi a hannun wa take a hannun Allah maka kuke sarki take kai dai ka faɗa da yawa daga cikin masu da'awa da annabawa wanda ba a fahimce su ba sai bayan sun bar duniya wallahi sun yi yan kokarinsu sun gama kuma suka bar duniyan nan daga baya duniya kuma ta dauki kayan su ce wannan shine mai kyau kuma ta karbe shi bayan ba sa nan ba a ci wariyar wannan da awar da su ba ba su gani ba ina so Ammar bin Yasir baban Ammar bin Yasir din shi Yasir din kansa da maman Ammar din Sumayya sun ci gajiyar wannan addini da sunan su ga cewa duniya ta karbe shi Allah bai nuna musu ba amma fa su ne na farko duk mutumin da ya sha wahala akan addini sai Allah ya rubuta musu lada irin nasa dan su ne suka bude hanya amma wallahi ba su gani abin da ina su musu abin Umar lokacin addini yana cikin wahalar su suka bar duniya na ina su Hamza bin Abdul Muttalib ba su ga ba amma akwai inda suka zo suka ga daga baya Abu Sufyan yana cewa lokacin da aka ce Syria kun san Saudi Arabia lokacin da kamar ta ɗanci baya ta ɗan fi kama da ƙauyenci siriya kuma maraya ne akwai gine-gine kuma suka zo suka ci gurin da yake yake cewa a ikon allah muhammadu yana kiran mu akan gaskiya muna kinsa muna yaƙansa muna abin yanzu ashe ɗaukakar mu ne ta tare da shi mun bi muhammadu mun zo mun ci ƙasar siriya da yaƙi mun mallake ta duk benayen sunan da abubuwan sunan mun mallake ta da in mun zo nan kyamar mu ake yara ce ga kauya sun zo su daga maka kauyawa sun zo wala haka ka dauke mu yau mu ne sarakuna a gurin ashe muhammadu na kira mu zuwa ga alkhairi to yanzu so sun ga irin wannan lokacin da suka ce sabai suka ce iran da yake mada'in da suka shiga cikin mada'in sa'ad bin abi waqasim ya shiga cikin beni na kisra kasar fadan kisra yazdajir ko bayan mutuwar kisra a nusharwan ai kisra ya zajir ne ya karbi abin da su aka wannan yakin da suka shiga suka ga abubuwa wallahi wani sahabi aka ce da ya shiga wani basu ya dauki sabulu ce yake siga ne sai sa ba ya sa ba kisa saboda abubuwa ba irin nasu ba suka ga abubuwa sa'ad bin abu waqas sai ya ce illa Allah wadda kuka kiyaye gaskiya ce kam tara ku min jannatin wa uyun wa zuri'in wa maqamin karim wani mutum ka nufi ha ba gi na kazalika fara sana haka wani akari sai gashi su ne suka gaji wannan wurin to saboda haka tsari biyu ne Allah in ya ga dama sai ya sa in kai da'awa a karba ko kuma ya sa in kai da'awa ba za a fahimce ka ba to amma cin nasarar ka shine kai ka mutu kana kan da'awar kuma akan gaskiya shikenan sallah sai ka bar wa Allah barkake sarki to Ibrahim alaihi salatu wasallam ce to shikenan ina jin tsoron kar azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka ka kasance majibincin shedan ranar lahira to mu je qala araqibun anta analihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya to yanzu kuma abin da zai biyo baya mai da'awa yayi da'awa da'awa ta shiga cikin kunnen mutane abinda zai biyo baya shine repercussion shine ra'ayoyin mutane da fahimtar su da kuma yadda su za su dauke shi mai zagi zai zaga mai karyatawa zai karyata mai walakanci zai makanakanci wanda yake ganin kai threat ne a matsayinsa to yakin ka zai shi kuma zai yake ka me yasa abu waye sunansa ubayyu bin ubayyu bin abdullahi bin ubai dinan shugaban munafikan madina abdullahi bin ubai me yasa ya kiyar nabi sallallahu alaihi wasallam saboda matsayinsa na sarki a madina yake ganin annabi ya zo ya kwace tunda yanzu komai za a gun annabi za a je sallallahu alaihi wasallam da haka sai ya ji haushi sai ya zare takobi ya ci gaba da yakansa haka ne su kansu mutanen makka wa'anda suke ci a jikin gunki tunda ai ana ba da hadaya a gunki ko a kawo raƙumi a kawo kaza a kawo kamar da Allah ke ta ma ja'ala lahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala wala han to duk wa'annan dabbobi da ake kawo da sunan wa'annan in an kawo gunki ai masu kula da gunki da suke karba ba su dana da suke karba masu kula to su yanzu annabi sasa ya ce a daina batun gunki ba yanzu economy din su yake zazzagewa ba ba darajar su yake abin nan ba su Abu Sufyan suna ganin su Walid bin Mughira suna ganin cewa su ne masu fada a makka yanzu aka zo aka ce mutanen makka muhammad da sassarara ba threat ne a mulkin su ba to duk wanda ya fahimci cewa da'awarka za ta zama masa illa ta wani guri a rayuwa ba kuma shari'a ce ta Allah madaukakin sarki ta je ta same shi ba to zai yake ka zai yake ka zai yi fada da kai zai yi maka sharri zai hada gungu na mutane dan aje ai kawunta reacting abubuwan da kake yi haka ne to saboda haka yanzu wani mataki zaka dauka sai hakuri sai hakuri la'alla idan ka doge akan gaskiya daga baya duk za su zo su bi kuma duk Allah zai fahimtar da su in kuma ka mutu akan hakan nan ka mutu akan haka kana akan wata kiran hanyar da ta dace yanzu Ibrahim da ya magana duk da wannan usulumin da ya bi a hankali a hankalin amma ga reaction din babansa yace masa aragimu anta na da hatiya Ibrahim ok na gane wato ibrahim kyamar allolin nawa kake yi allah ɗin kake kyama yanzu mu lura da wannan usulubi kun ga an canja gaskiya da gariya aka ce allah yake kyama da haka yanzu abinda za a yada mu duniya ibrahim ya kyamaci allah bayya san allah wane ne kuma asali mai san allah annabi ibrahim annabi ibrahim yanzu abubuwa da yawa za ka yi magana a wannan zamanin namu sai ce baka san annabi muhammadu saboda wani abin da ake wanda ake yi da sunan annabi muhammadu kuma ba ba annabi muhammadu ya ce a yi shi ba to daga yanzu kai za a yake ka ce ai ba kun kun tsana annabi muhammadu ba ka son annabi muhammadu dan haka an yi abin da ake kira qalbul haqaiqi an yi samun reality an yi tanin ɗinta upside down qalbul haqaiqi an juya lamarin saboda yanzu kai da kake cewa a zo a bi manzan Allah a bi alkur'ani to yanzu kai ne makin manzan Allah kai ne makin alkur'ani saboda kuma wani san zuciyar da kai baka ce baka yi da'ai wannan abu ba baka ce daidai ne ba ka ki ka ce wannan abun daidai ne saboda ai in mutane suka gane to su wa'ancan mutane za su tashi ba su da value a cikin al'umma wallahi ba za su yadda ba dole za su yadda ka tafi wani hanya to abin da yake faruwa kenan da haka sai kayi shiri ma wannan abu shi yasa yake cewa a ragiman an ta'ana li hadiya ibrahim yanzu allolin nawa kake kyama ya ibrahim ai ka san ku ba za mu daidaita da kai ba ba za mu daidaita da kai ba bari ga maka ma kan na ƙara ji wannan magana a bakin ka la in lam tantahi in ko baka daina wannan al'amarin ba baka hannu ba wallahi la arjumannaka zan jefe ka ma'ana zan kashe ka haifuwarka ta zama mun hasara haifuwarka ta zama kaza ka yaro ba zai faɗi abin nan ba kaza kaza kaza kaza za ka kawo mana matsala a cikin al'umma kaza kaza da sauransu kuma ibrahim shi ne shi ne akan gaskiyar ko to haka ya ce masa wallahi la arjuman naka wahajar ni maliya bace min da gani ta shiga man waje ya fafaɗi maganganun da ya ga dama ya faɗa tun da ɗansa ne na ɓaci rai da sauransu kaga saboda haka yanzu abin da yake faruwa shine in mutum ya zo maka da abin da baka sani ba to tsayawa ake a karɓi abin da ya fada a bincike shi a fasa shi a fili a ware dalla dalla a gane inda gaskiya sai a karɓa ko wal haqu maqbulun walau min jahilin gaskiya a bar karɓa ce ko da ta fito a bakin jahili ko ta fito a bakin arne ko ta fito yanzu abin da ake bukata shi ne ka tabbatar da cewa menene aka zo da shi idan komai aka zo da shi sabo wanda baka san shi ba za ka sa kaifa kai kai gol da shi to wata ran za ka yi gol da arzikinka na duniya wata ran za ka yi gol da arzikinka na lahira amma komai ya zo sai ka tsaya ka bincika abin da qur'ani ya karantar da mu shine in an zo muku da labarin abin da ba ku san kansa ba ka ce fata bayyana ku nemi bayani ba za ka sa kafa ka shambe gaba ɗaya ba hatta ko a wurin kiristoci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ahli kitabi sun ba ku wani labari kar ku ce ƙarya ne kar ku ce gaskiya ne ku yi bincike abin da ya dace ku karɓe shi abin da bai dace ba ku bar musu kayan su ba haka bane yanzu mun iya san mace yanzu ba za mu yi aiki da lantarki ba saboda turawa ne suka zo da shi abin da mai amfani sai mu karɓe shi mai amfani da shi idan suna amfani da waya wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye da kayan fina-finai sai mai amfani da ta wajen mai sa karatun alkur'ani da wa'azi da sauransu kuma sai mu yi amfanar da su ya amfanar da mu ko su kuma su je su da abin da su to sadaka ba komai ne ake sawa kafa a yarfar ba sai abin da aka tabbatar cewa wannan abun ba daidai bane to mu ji qala salamun alaikum qala salamun alaikum سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
to an ce mana lokaci ne za mu hakuri sai gobe za mu kusa rauna insha Allah ta'ala eh eh, sahibu eh, sahibu daini la yakmul hadiya idan mutum yana bin ka bashi ka zo ka masa kyauta sai ka biya bashin yau su yi ishar su tukunna sannan sai su zo su yi a cikin hadisin gudu sai Allah madaukakin sarki yake cewa bawa na yana kusanta gare ni da abin da na farlanta masa shine babba sannan sai ya biyo da nafifili sauraka idan har haka ne faru su yi ishar tukunna sannan sai su zo su yi nafifili su wallahu ta'ala a'ala na'am